الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na ɗaya ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta yi daidai da 31 ga watan ɗaya miladiya na'am to 31 ga watan ɗaya miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya ƙara mata yadda da ke cikin wannan guwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne na Malam Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 58 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan a gabar ahkamul mutafar ahkamun mutafarrika ma'ana wasu hukunce-hukunce mabambanta daban-daban waɗanda suke da alaka da wannan maudu'i na ainihin wato biyayya ga iyaye mun ji inda malamai suka tattauna game da matsalar idan uba ya yi wa ɗansa ƙazafi shin za a yi masa haddin ƙazafi ko ba za a yi masa ba to mun je maganganu daga malamai wanda a ƙarshe Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa as-sawabu shine anna qazafal walidi liwaladihi yajibu fihi al-hadd yake cewa idan uba yayi wa ɗansa kazafi wajibi ne a yi masa haddi sawa'un qulna innahu haqqun lillah aw lil adami ko dai mun ce haƙƙin na Allah ne ko haƙƙin ɗan adam in mun ce haƙƙin Allah ne wannan al'amarin a fili yake na yi wa ko ma wane ne ya taka wannan doka hukunci in kuma mun ce haƙƙin ɗan adam ne to shi ma ɗan adam ya nemi haƙƙinsa wajibi ne a bi masa haƙƙinsa mun tattauna game da matsalar wato ƙisasi ko kuma ƙawat ma'ana idan uba ya kashe ɗa ko kaka ya kashe jika ko uwa ta kashe ‘yarta ko ta kashe jikarta, shin za a rama wa wannan wadda aka kashe ta hanyar kisasi ita ma a kashe ta ko a kashe shi ko kuma ba za a kashe ba. To shi ma dai mun tattauna a darasin da ya gabata mun ji hadithan la yuqtalu alwalidu bil walad la yuqadu walidun min waladin duk da mun ji maganganun malamai kaman Ibn Abdul Barr an-Namari yayi magana akan wannan gaba sannan mun ji magana a sheikh ibn uthaymin inda shi ma ya ce as-sawabu annahu yuqtalu bil walad zance da yafi zama daidai shine ana iya kashe uba in ya kashe da imam malik shi kuma ikhtara zalik shi ma ya zaba haka illa annahu qayyadahu sai dai imam malik ya sanya kaidi da baibayi cewa za a yi hakan ne idan uba ya kashe ɗansa da gangan babu wata shubuha da gangan ya kashe shi kamar inda aka samu kwantar da shi yayi ya dauki wukaye masa yankan rago wannan kaga babu wani ihtimali babu wata shakka da za ta kwankwasa kofa anan da gangan wannan uba yayi wa ɗansa irin wannan ta'addanci da kuma kisan gilla da haka irin wannan yanayin ana kashe uba in ya kashe ainihin wato ɗansa duk da cewa mun san cewa a ce uba ya kashe ɗansa amrun ba'id abu ne wanda yake yana da nisa kuma yana da wahala da haka shi sa fala yumkinu an naqtassa minhu illa idza alimna ilma al-yaqin annahu arada qatla ba za a yi garajen kashe uba ban ya kashe ɗansa har sai an tabbatar ta hanyar ilimi na yaƙini cewa bisa ganganci ya kashe ɗansa to wannan shi zai sa a kashe shi idan kuma ɗa ya kashe mahaifinsa wannan min babil aula an gane ko sannan kuma aka ce zai ci gado ko ba zai ci ba shi ma mun tattauna game da idan da kuskure ne wasu sun ce zai ci gadon wasu kuma suka ce ko da kuskure ne ba zai ci gadon ba saboda gudun shubha wasu kuma suka ce a inda ganganci ne ba zai ci gado ba amma in bisa kuskure ne zai iya cin gado wannan duk mas'aloli ne waɗanda mun tattauna su a darasin da ya gabata gaba ta ƙarshe da muka tattauna shine idan ɗa ya tarar da mahaifinsa yana dukan mahaifiyarsa ya ya kamata ya yi to sai aka ce ya duba ya gani idan uban ta'addanci ne yake yi yana mai ƙetare iyaka wajen hukunci ko horon da yake wa mahaifiyarsa to zai iya shiga tsakiya ya zama ɗan rabiya mai ƙoƙarin rabawa daban haƙuri daban baki don ya zamto ya ainihin wato ceci mahaifiyarsa daga fushin mahaifinsa amma ba daidai ba ne in kuma ainihin wato ladabtar da ita yake saboda kangarewa da rashin biyayya da ta yi masa kuma ba duka ba ne da ya saba shari'a to ba ruwan ɗa a ciki in kwa ya ga dukan ya wuce ƙa'ida to zai iya shiga ciki amma kuma shiga ta hikima da ban haƙuri da sauransu ba daidai ba ne a ce ya rama wa mahaifiyarsa yin hakan kabira ce min ka irin zunub mun karanta hadisin baba ne mu'ajjala ne tuhuma fi duniya akwai wasu babuka guda biyu ana gaggautar da yin uquba a kansu waɗannan laifuffukan tun anan duniya albagyo akwai zalunci wal uquq akwai saba wa iyaye qala al muallif rahimahullahu ta'ala hal yajuzu lirrajuli an yugassila ummah aw abah wa kadhalika al mar'a hal yajuzu laha an tugassila ummaha aw abaha tambaya anan shin ko ya halatta mutum ya yi wa mahaifiyarsa wanka ko mahaifinsa wanka? Ko kuma yana halatta mace ta yi wa mahaifiyarta wanka ko mahaifinta wanka in iyayen sun rasu, mutum zai iya wanke mahaifiyarsa ko kuma in mace ce za ta iya wanke ba mahaifinta? Aljawabu amsa, almar'atu idha matat, ƙa'ida mace in ta mutu, to gassilu hannisa'u. mata ne za su wanke ta wala yugassilu har rijalu kada maza su yi mata wanka wannan shine kaida shi yasa malikiya suka ce da wasu malaman suka ce ko a halin tafiya ne inda babu a misali mutum ne daga shi sai ainihin wato babu mace ta mutu a tsakiyar maza ba namiji ko ba mace ko daya to anan suka ce taimama kawai za a yi mata za a yi mata taimama a shafi fuskarta da hannunta kawai shikenan ba za a ce tun daga yanayin da ake ciki babu mace kuma ta rasu a halin da gurin da babu mace ‘yar uwata a yi mata wanka sai dai a yi mata taimama shi kenan an gane ko? yake cewa labunuha wala gairu ɗanta ba zai mata wanka ba ballantana waninsa illa zauju ban da miji shi miji zai iya yi wa matarsa wanka kamar yadda mace za ta iya yi wa mijinta wanka an samu asma bintu umayis ta yi wa sayyidina abubakar radiyallahu anhu wanka fa yajuzu lahu an yugassila zawjatahu kaman yanda namiji ya halatta yawa matarsa wanka ta rasu ya ce shi zai yawa matarsa wanka war rajulu idza mata namiji in ya mutu yugassiluhu ar-rijal maza su wanke shi wala yajuzu lil mar'ati bai halatta ga mace an tugassilahu ta yi masa wanka la ummuhu ko da mahaifiyarsa ce wala gairuha ko wata wadda ba ita ba illa zauja banda matarsa fa yajuzu laha an tugassila zawjaha ita kan matarsa ya halatta ta wanki mijinta in ya mutu wa amma al marid wannan game da mamaci kenan wanda ya mutu to amma rayayye mara lafiya fa min al-abi na uba wal ummi ko uwa mahaifin mutum ne bai da lafiya ko mahaifiyarsa ce ba ta da lafiya irin rashin lafiyar da ba za su iya kansu irin waɗannan larurorin ba wanka tsarki da sauransu fa yajuzu taghsiluhu li kullin minhuma ya halatta yawa kowane ɗaya daga cikin su wanka mahaifinsa yana bukata a mai wanka bai da lafiya ba zai iya ba yayi mahaifinsa wanka mahaifiyarsa da ranta amma lafiya ce babu ba za ta iya wanka ba babu wani a kusa da zai mata wanka sai ɗanta ya halatta ya mata wanka da sharaɗi ma'a satiril aura tare da lullube al'aura in zai wa mahaifinsa wanka sai ya sa mahaifinsa ko da gajeren wando ne sai ya masa wanka in zai wa mahaifiyarsa wanka ita ma ya lullube al'aurata ya yi mata wanka wa adami masiha biduni ha'ilin da kuma rashin taɓa al'aurarta ba tare da wani wata kariya ba min wara'i sitir ta saman kariya sai sa hand glove haka ya sanya safar hannu sannan kuma ya rufe wajen tsiraicin in ma ta kama zai tsarkin to ya zamanto ba hannunsa bane yake taba al'aurar sai kai irin abin nan da ake an lullube sai dai ana zuba ruwan ta karkashin ainihin wato abin da aka lullube din mutum yana wankewa shi ma ba zai zama hannunsa yana mubasharantar al'auran mahaifinsa ko mahaifiyarsa ba sai ya sa safar hannu ko wani kyalle ya nannaɗa hannun nasa ya masa wanka ko ya mata ku duba fatawar lajinati da'ima ta 25 shafi na 266 idan mata abuhu kafiran mutum ne mahaifinsa kafiri kuma sai ya mutu hal yugassiluhu shin dan zai iya wa babansa wanka amma fa baban ba musulmi bane wa yukaffinuhu kuma ya sanya masa likafani idan mata abuhu kafiran amsa idan mahaifin mutum ya mutu yana kafiri fa innahu la yughsiluhu shi dan nasa musulmi ba zai mai wanka ba wala yukaffinuhu ba zai sa mai likafani ba wala yattabi'u jinazatahu ba zai raka gawarsa ba an gane ko lokacin da za a tafi da gawar baban kabarin raka ba ruwansa da shi na fata an gane yawwa can an gane kabarin raka ko yawwa sai ya kyale su kawai ba zai ba zai ba zai ba zai rakiya ba wa illam yujad min al-kuffar idan kuma ba a samu arnasu ɗan uwan uban ba wanda za su yi masa wa'annan abubuwan ya zama ba a samu daga cikin kafirai manya difinuhu wanda zai binne mahaifin ba fa innahu yuwarihi yuwarihi to zai iya turbude shi in aka ce binne ai kaga an dan girmama zai iya turbude shi ai an san turbude ko ai kai ka san ba ba nutsuwa ta ko ina watsa kasa ake kuma ba wani kawai da kai ya damu mutane kai da ya bindiga ya damu mutanen unguwa da wari to sai ya lullube shi ba'idan an kuburul musulmi na amma ya can nesa da shi da kaburburan musulmi kar ya kashi kusa da kaburburan musulmi in yanzu ne kawai sai ya tafi can abin nan kwanar jaba ne ko ina kabarin rakan da yake ne ko wajen wajen hanyar brigade ne ko yawa sai shi kenan sai a tafi da shi sai ya je can ya abin nan ɗinsa na'am yawa fa innahu yuwarihi fi hufratin yawa zai turbude shi ne a cikin rami kawai ba kabari bane kawai rami zai tona zai tona kawai ya wurga shi ciki kawai mai da kasar kawai shikenan ba'idan an quburul muslimina kuma yayi nesa da makabartan kaburburan musulmi su'ila ulama'ul lajnati da'ima dan ka san kafirci ba kyau an gane ko kafirci yana da muni eh ba wani daga kafa mutun ya mutu yana kafiri duk wata kara ai ana yi wa mutum ne yana da rai ana tunanin ko zai iya tuba ko zai musulunta amma an tabbatar wa ma kana istighfaru li ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa ada iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi me tabarra minhu ai ba wani sauran kuma kara da za a yi ko su ila ulama lajna ad-da'ima an tambayi malaman ulama wato malaman lajnatu da'ima ma hukumul insani alladhi aslama ina hukuncin mutumin da ya musulunta wa waliduhu kafirun mushrikun amma mahaifinsa yana nan a matsayin kafiri mushriki ya abudul asnama yana bautar gumaka hatta mata mushrikan har mahaifin ya mutu akan shirka wa hal yajuzu libnihi almuslim shin ya halatta ga wannan dan nasa musulmi an yashtarika yayi tarayya ya taimaka fi gasilihi wajen wanke mahaifin wa dafanihi da binne shi fa ajaba ulama'ul lajna malaman wannan lajina suka bada amsa suka ce al aslu fil kafir asali game da kafiri idza mata in ya mutu an yuwariyahu aqaribuhu fi hufratin makusantansa su turbude shi a cikin rami hatta la ya ta'azza bihin nasu dan kada mutane su cutu da warinsa wala yugassalu ba za a yi masa wanka ba wala yukaffanu ba za a sa masa likafani ba da wannan t-shirt din da jeans ɗinsa da ya mutu kawai haka za a je a jefa shi a cikin ramin kawai shikenan an gane ko ba wani wanka da za a yi masa sannan wala yusalla alai ba za a yi masa sallah ba wa man fa'ala gaira zalika duk wanda yayi wani abu ba haka ba a wish taraka ma'al kuffar ko kuma yayi tarayya da kafirai fi adatihim cikin al'adar su ta in mutun ya mutu ya je gurin ya zauna aka yi wake-wake aka sa a akwatu duk yana gurin fa alaihi an ya tuba wajibi ne ya tuba yayi wa Allah ba daidai ba wa yastaghfir Allah ya nemi gafarar Allah la Allah an ya tuba alaihi watakila Allah ya yafe masa ya karbi tubansa ka duba almasdar as-sabiq na ta wato na al-lajnati da'ima fatawa al-lajnati da'ima ta tara shafi na 14 wa qala ulama'u al-lajna aidan malaman wannan lajna suka kuma cewa idza wujida min al-kuffari man yaqumu bi dafni mautahum in ku an samu daga cikin kafirai wanda zai tsaya wajen binne matattunsu falaisa lil muslimina an yatawallau da fanahum to bai halatta musulmi su sa hannu su jibinci binne kafirai tunda akwai kafiran kuma sun yadda sun karbi kayan su za su je su yi masa binniya irin tasu shikenan ba ruwan musulmi a ciki wala an yusharikul kuffara kamar yadda bai halatta yayi tarayya da kafirai wa yu'awinuhum ya taimake su fi da fanihim a wajen binne wannan mamaci da ya mutu aw yujamiluhum ko kuma yayi musu mujamala yayi musu kara fi tashyi'i janaizihim wajen raka janaizarsu ba wata kara da zaka yi musu an gane ko yawa amalan bit taqalidi siyasiyya wai saboda aiki da wato taqalid al'adan nan ta siyasa an gane ko saboda dan office ɗinsu ne saboda ogansa ne ko kuma saboda kaza ne irin dai kamar yadda muke rayuwa mu nan ainihin musulmi da waɗanda ba musulmi ba an gane ko yawwa kawai ka kyale su su je su sabgar su in ka da ɗan uwansa ka ce musu sorry shikenan kawai fa inna zalika lam yu'rab an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan duk irin wannan shishigin ba a samo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka san dai annabi yayi hulɗa har cikin ƴan uwansa ko wanda basu musulunta ba ba musulmi a ciki an fahimta zaka ji ma lokacin da ya umarci sayyidina ali lokacin da abu talib ya rasu zamu karanta insha Allah wala anil khulafa'ir rashidin ba a san wannan ba daga kalifofin nan na shari'a bal na Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam bal ma Allah ya hani manzansa sallallahu alaihi wasallam an ya koma ala qabri Abdullahi bin Ubay bin Salul Allah ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan kabarin ra'asul munafiqin din nan ra'isul munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul wa allala zalika bi kufrihi kuma Allah ya faɗi dalilin hana manzan Allah haka saboda kafircin shi Ubay ibn Salul قال تعالى الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري سألت إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الله تعالى كذا كي صلى أكن ديا daga cikinsu da ya mutu har abada kar kai haka kar kuma ka tsaya akan kabarinsa kar ka raka gawarsa kenan innahum kafaru billah domin su mutane ne da suka kafirce da Allah wa rasulihi suka kafirce wa manzon Allah wace kara zaka yi wa mutumin da ya kafirce wa Allah ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wa kake so ka burge game da shi wa matu sun mutu wa hum fasikuna suna kafirai suratul tauba aya ta 84 wa amma idza lam yujad minhum man yadfinuhu amma in ba a samu daga cikin kafirai wanda zai binne wannan kafirin da ya mutu ba da fanahul muslimuna to bisa darura musulmi sai su je su turbude shi kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam bi qatla badarin kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa kafiran da aka kashe a yakin badar kaga ba a bar su kawai su zama sun ribe suna wari su damu mutane kwayoyin cututtuka su zo a barke da amai da gudawa ko kwalara ko wani abu mai kama da haka da haka ba za a kyale su ba in an rasa kafirai yan uwansu shikenan sai musulmi su je su turbude su kawai an gane ko sai a samu irin irin irin motar nan mai tono ƙasa kawai ta tona wawa keken rami kawai ta dinga ɗebo su tana tunkuɗa su kawai kuma ta ɗebo ƙasa ma ta tura shikenan in yanzu ne kaga akwai irin wannan motar ko shikenan kawai in suna da yawa kawai shikenan sai a sai a yi musu haka kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallama bi qatl badr kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka yi waɗanda aka kashe a yakin badar wa bi ammihi abi talib kuma kaman yanda yayi wa baffan nan nasa abu talib lamma tuwfiya lokacin da ya rasu qala li aliyin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa dan abu talib sayyidina ali kenan yace izhab fawarihi kaje ka turbude shi an gane ko saboda ba a samu wanda zai ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam baffan sa ne amma yake zuwa yace amma kai aliyu je ka je ka tona rami ka binne shi wa qala shaykh salih al-fawzan hafizahullahu ta'ala a shaykh salih al-fawzan hafizahullah yake cewa la yajuzu li muslimin bai halatta ga musulmi an yugassila kafirin ya wanki kafiri aw ya hamila jinazatahu ko kuma ya dauki gawa ko makara ko akwatin da aka sa kafiri a ciki aw yukaffinahu ko ya masa likafani aw yusalli alaihi ko ya masa sallah aw yattabi'a jinazatahu ko ya raka gawarsa zuwa kabarin raka liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw wato kabarin raka mu nan wani kabari ne da wata makabarta ce da da da ake ake binne waɗanda ba musulmi ba ko kan wani daga wani garin ya ji ina ta ya ji karatun ya ji ina ta cewa kabarin raka ya rasa gane me nake nufi akwai wata makabarta tasu wadda tasu ce zalla ba miss su kaɗai suke zuwa su turbuɗe matattunsu a ciki a nan mu muna ce mata kabarin raka to ban san waye rakan ba amma dai haka ake ce mata an gane aw yattabi jinazatahu ko kuma musulmi ya raka gawar ainihin wato wanda ba musulmi ba duk an hana wannan bai halatta li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ya ku waɗanda suka yi imani kada ku taɓa jibuntar al'amarin mutanen da Allah ya yi fushi da su suratul mumtahina aya ta sha uku fal ayatul karima wannan aya mai girma ta dullu bi umumiha tana nuni in ka kalli fadinta ala ta harimi tagsilihi akan haramcin wanke kafiri wa hamlihi ko daukan gawarsa wattiba'i jinazati ko raka gawarsa wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billah kar kai sallah ga ɗaya daga cikin su da ya mutu har abada kar ka tsaya akan kabarinsa mutane ne waɗanda sun kafirce da Allah wa qala ta'ala Allah ta'ala ce ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina bai dace ba ga annabi ba halin annabi bane da waɗanda suka yi imani su nema wa mushrikai gafara suratul tauba aya ta 113 wala yadfinuhu ba zai binne shi ba lakin idza lam yujad man yadfinuhu min al-kuffar a bisa larura in ba a samu cikin kafirai waɗanda za su binne shi ba fa innal muslima to musulmi yuwarihi zai iya turbude shi bi an yulqiyahu kaji ba ta hanyar ya wurga shi fi hufratin cikin rami ba cikin kabari ba ya wulla shi cikin rami man allita darruri bi jussatihi sabida hana cutuwa da gawarsa saboda in aka bar shi kuma kila zai kumbura zai fashe kuma kaga za a samu mutane za su cutu amma tafsiru qaulihi ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim ma tafsiru qaulihi ta'ala menene fassarar fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani inna min azwajikum lallai wasu daga cikin matanku wa auladikum wasu daga cikin ƴaƴanku aduwwan lakum maƙiyanku ne fahdharuhum ku yi hattara da su kaga min tabi'idiyya ba kowace mace ce maƙiyarka ba ba kowane ɗa ne cikin ƴaƴanka yake zama maƙiyinka ba min wasu daga cikin matan ba ƙaunar mazajensu suke ba wasu daga cikin 'ya'yan ba ƙaunar iyayensu suke ba ka gane haka da haka in ka lura wannan matar abin hannunka take so ba kai take so ba ba ta so maka alheri ba ta so ka zauna da iyayenka lafiya ba ta so ka taimaki 'yan uwanka ba ta kai ka hanyar da za ta kai ka aljanna ba ta taimaka maka akan nan to kai hatara in ka lura cewa waɗannan 'ya'yan alherin da kake fa suna nan suna bakin ciki suna ta gunaguni cewa dan me yasa zaka gina masallaci ko zaka taimaki wani ko zaka yi kaza ko zaka yi kaza to in ka fahimci cikin ƴaƴanka akwai bata gari gurbatattu irin wannan kai hatara wa in ta'afu amma in kuka yi afuwa wa tasfahu kuka kauda kai wa taghfiru kuka yafe fa inna Allaha ghafurur rahim aka gano su ka zaunar da su ka ce na fahimta duk Allah Allah kuke mutu ai kai na ji ku kuna kuna mitin na ji ku kuna magana ta bayan abin nan na ji ka kai kuma kana waya da wani ba haka akai ba kai musu wa'azi kai musu wa'azi ka ce mutuwa ta Allah ce kuma ba lalle ne riga ku mutuwa ba an gane ku kuma wannan mutuwar zuciya ne ku dinga tunanin sai na mutu ku za ku arzirta ni waye ya mutu na yi arzikin arrazzaqun yana nan ba za ku tashi ku nemi naku ba kai musu gargadi sai kaga kaga zuciyarsu ta kare kuma kunnan su yayi laushi shine ma'ana wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim al jawabu amsa suratu tagabun aya ta 14 yaqulu ta'ala Allah ta'ala yana faɗa mu khubiran anil azwaj yana mai ba mu labari game da wasu daga cikin matan mataye wal aulad da ayaye inna minhum lallai daga cikinsu man huwa aduwu zauji akwai matar da maƙiya ce ga miji walwalid akwai ɗan da maƙiyi ne ga mahaifinsa bi ma'ana abin nufi annahu yanda sha'anin yake yultahabihi anil amali salih sukan ƙoƙarin ɗauke hankalinsa daga barin yin kyakkyawan aiki ba su so ya gina wa kansa alkhairi ba su so ya gina wa kansa lahira sukan yi ƙoƙari su ɗauke tunaninsa su ɗauke hankalinsa ga barin bin Allah ga barin yin aikin ɗa'a ka ƙaulihi kamar faɗinsa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah kar ku yadda ƴaƴanku da kuma dukiyoyinku su ɗauke muku hankali ga barin ambatan Allah karka bari karka bari ma Allah ta'ala ya ce karka bari dukiyarka ta ɗauke hankalinka ka manta da Allah wa man a'rada an zikiri za ta kama ka Allah ta'ala ya ce duk wanda yayi ko in kula da zikiri da ambatona da alqur'ani fa inna lahu ma'ishatan danka Allah ta'ala ya ce zai yi rayuwa mai kunci rayuwa mai wahala ita rayuwar kunci ba talauci bane kadai ina fata an gane yawa rayuwar kunci tana nan kala kala ka san Allah ta'ala gwala gwalan sa ya fi dubu wane dari an gane ko to dan haka sai mutun yayi kula kada ya bari dukiyarsa ta raba shi da Allah kar ya bari ƴaƴansa su shagaltar da shi su dauke hankalinsa ga barin Allah madaukakin sarki wa man yaf'al zalika Allah ce duk wanda ya kuskuren yin haka fa ulaika humul khasiruna waɗannan su ne masu hasara waɗanda suka tabi Allah ya kiyaye suratul munafiqun walihadha qala ha huna dan haka ne a can Allah ta'ala sai ce fahadharuhum in ka samu irin waɗannan a cikin ƴaƴanka ko cikin matanka to kai hatara da su qala ibn zaid ya'ani ala dinikum ma'ana ibn zaid yake cewa abinda ake nufi anan wato in ka samu waɗanda suke ɗauke hankalinka akan addini ko matar ko ‘ya'yan to kai hattara da su shi ake nufi wa ƙala mujahid mujahid ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ƙal sai mujahid bin jabar yake cewa ya hamilun rajulu ya hamilun rajula wato irin waɗannan matan da irin wa'annan ƴaƴan su suke sa mutum alaƙaɗi atin rahim kaga ya yanke zumunci da kowa baya kallon kowa sai matarsa baya tunanin kowa sai ƴaƴansa ramin kura sai ƴaƴanta kawai tunaninsa kullun ƴaƴansa ƴaƴan kaninsa ƴaƴan wansa ƴan kannansa ƴan uwansa ba ba sa cikin tunaninsa kullun iyalinsa ƴaƴansa iyalinsa ƴaƴansa shine inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum aw ma'asiyati rabbi ko kuma wanda za su sa shi saban ubangijinsa an gane ko yanzu wanda za ta ce sai kayi rawa a bainar jama'a a cikin a cikin gurin biki ka an yanka kek ka ka da girman ka wani lokaci ga mutum babban mutum ma da tijo amma ga yana ta tikar rawa kawai wata fp ce yarinya ta sa shi yana ta rawa saboda kawai saboda ya gamsar da ita saboda ta yarda da shi saboda karanta ya ɓaci an gane ko to kaga irin wayannan irin su ne aka ce ai hattara da su ko fala yastadi'u ar-rajul ma'a hubbi irin su ne za ka ga mutum ba zai iya ba ma'a hubbihi tare da sansa da irin wannan illa an yudi ahu sai dai ya bi wannan ga kawai mutum matarsa yake bi kowa ya sani da ƴan uwansa da ba ƴan uwansa da makota kawai an san matarsa ce kawai in ta faɗa kai ka rantse da Allah tanzilu min rabbil alamin ne baya iya kaucewa wannan na fata an gane eh wani kuma ɗansa ne duk in duk abin duk bayanin da kai in kai mubtada ɗinka labarin khabar ɗin sai dan wannan ɗan ne yazo ya khabar ɗin da haka sai an gama sai ya kirawo shi sai ya zo ya ce to kaji kaji kaji kaji ya ce a a ba haka bane shikenan kawai magana ka ko aya ce ko hadisi ne kawai magana wannan yaron ita yake dauka to duk wa'annan akwai su a cikin yaya sai a kula akwai ibnu tafs ibnu kathir ya kawo wannan a cikin tafsirin sa mujalladi na 8 shafi na 139 wa qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa laysa al-muradu min hadhihi al-adawa wannan adawar da aka yi magana a cikin wannan ayar kiyayyen nan ba ana nufin ma ya fahamuhu ma ya fahamuhu kathiru minan nas ba irin abinda mafi yawan mutane suke fahimta ba ba irin wannan adawa ba annaha adawatul baghdha kar ka dauka ana nufin adawa ta kiyayya wal muhaddati da kiyayya irin ta saba maka ba irin ta ake nufi ba bal inna ma hiya adawatul mahabba wato kiyayya adawa ce ta soyayya as-saddati wadda take toshe ta kare lil'abai iyaye anil hijirati su yin hijira wal jihad su fita jihadi wa ta'allumil ilm su fita neman ilimi wa sadaqati su yin sadaka da aikin alheri wa gairi zalika min umuri din da wani haka daga cikin al'amuran addini wa amalil bir da ayyukan nagarta ayyukan bin Allah ta'ala kama ja'a fi kama fi jami'i tirmidhi kamar yadda hadisi ya zo a cikin jami'i tirmidhi an ibn abbasin daga abdullahi dan abbas wasa'alahu rajulun an hadhihi al-aya inda wani mutum ya tambaya Abdullahi dan Abbas game da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum qala haula'i rijalun aslamu min ahli makkah wato wa'annan mutanen wanda ayar farko ta sauka akan su duk da cewa muna da ka'ida ta wato abin nan al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab an gane asalin abin da ya faru shine ayat tana magana ne da mutanen makka wa aradu an yatun nabi sallallahu alaihi wasallama sun yi nufin su koma su hijira su ba annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina fa aba azwajuhum matan su suka ki ni zan tafi ta ce ba za shi ita ba inda za ta kawai sai ga mutun shi ma ya fasa wa auladuhum da ayyansu wasu kuma cewa suka ayyan ne suka ce ba su bi su ba shi kuma yake ganin ba zai iya haƙura da ‘ya'yan ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa ba azwajuhum wa auladuhum an yad'uhum an yatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai matansu da ‘ya'yansu suka ki barin su su je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga baya da suka kwace da kyar suka je wajen manzon Allah ra'awun nasa qad faquhu fi din sai suka ga mutane duk sun musu nisa mutane tun an dade ana karatu mutane suna ta shan karatu a makarantar Annabi sallallahu alaihi wasallam su suna can ƴaƴan su ko matan su sun hana su tahowa da haka suka tarar mutane duk sun fahimci addini su kuma ga sunan an basu a baya fahammu an yu'aqibuhum sai suka yi nufin su yi iyalan nan nasu ko ƴaƴan su uquba akan wannan hasara da suka ja musu ta rashin samun karatu daga makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jal shine Allah mai girma da daukaka ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum ka duba jami'u tirmidhi hadisi na 3317 wa sahahu da kuma al-hakim abu abdullahi ne sabore hadisi na 3814 shi ma ya inganta shi imamu zahabi ya wafaka masa sannan shek nasiruddin al-albani ya hassana wannan hadisi a cikin sahihu tirmidhi yahmilu abawaihi ala al-bukhul to وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح bisababi zaujatihi wa waladi wa ma akthara kayi mamakin ma akthara ma fatal abda kayi mamakin irin abubuwa masu tarin yawa da suke subucewa bawa minal kamali na samun kamala cika wal falahi da rabauta bi sababi zaujati saboda matarsa wani ya yadda ya zama karamin mutum saboda matarsa ga kamala zai samu kamala a cikin saba wa matar tunda so take ta zuba mar da mutunci amma sai ya yadda mutuncinsa ya zube dan ya daɗaɗa wa matarsa shine ma'ana da yawa daga cikin al'amura sukan subuce na kamala gabawa walfala da samun rabauta bi sababi zaujati ba dan komai ba sai dan matarsa wa waladihi da ɗansa wafil hadith ya zo a cikin hadithi alwaladu mabkhalatun majbanatun ɗa yana sa rowa yana sa tsoro in ka ga mutum zai aikin alheri sai dinga tunowa fa ƴaƴansa uku guda suna wannan yana kaza wannan yana kaza in ya duba sai ga kai yanzu fa wannan term din zan biya school fees zan yi kaza zan yi kaza kuma ma ga azumi yana karatowa ban tanadi komai na azumi ba ga, ga kayan sallar yara sai ga in ma zai yi alheri in ya fi karfin zuciyarsa sai ya rage saboda yana kallon wayannan yara bai sallame su ba matar gidan bai mata kaza ba da sauransu mabkhala kenan in ya tuno da wani ainihin wato wani aikin alkhairi mai girma da zai yi to in ya tuno da cewa ga yara to wannan tunanin yaran sai sa kuma mutum kaga yana rowa akan abin da zai amfane shi yana rowa da dukiyarsa majibanatun yaya suna sa mutum ya zama matsoraci in aka yi maganar jihadi sai ce a dai ba a hankali abu a sannu kun san ita fitina bacci take Allah ya tsine mai ta da ita kaga mutum yana wannan to in ka duba za ka ga akwai tawaga a bayansa an gane ko shine majibana ay yahmilu abawayhi alal bukhul ma'ana ƴaƴa da mata wato ƴaƴa sukan dauki iyayensu alal bukhul su sa su zama marowata wal jubun su zama matsorata hatta yabkhala bil mal kaga iyaye suna rowa da dukiya ba dan komai bane ajalihi saboda dan me za su mutu su ban masa kada ya ci kada ya wahala kada sai ga mutun shi ba wahala yayi ya tara amma kuma ya manta cewa Ubangiji ta'ala bai sa shi an ban masa gadon ba, wahala ya yi Allah ta'ala ya azurta shi, amma yanzu shi yana tunanin kamar in ya bar iyalansa ko ‘ya'yansa su kuma talauta wato wahala za su. Da haka sai ga ba zai gina wa kansa aikin alkhairi ba, su kuma ba lalle wani su gina ma, ato akwai mai son ka fiye da kanka. Kai ma baka yi wa kanka aikin alheri ba, don ‘ya'yanka sun ƙi maka kuma ai kaga ba su kyauta ba, amma waye ya fi wa kansa illa, kai ne. to kuma wayannan daga cikin abubuwan da ke sa mutum ya yin ayyukan alkhairin yaya suna ciki sukan sa mutum ya yi rowa wajen yin aikin alkhairi wa yatrukal jihad bi sababi za ga iyaye sun ki fita jihadi ko yawon wa'azi ko tunatarwa ko aikin addini ko taimakon addini sabida ainihin wato yayansu at-taysir ka duba at-taysir na al-manawi mujalladi na 1 shafi na 304 ma tafsiru qaulihi ta'ala menene fassarar fadin Allah ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim dukiyoyinku da ƴaƴanku kawai jarabawa ce dukiya jarabawa ce ƴaƴa jarabawa ne wallahu indahu ajrun azim Allah a gurinsa lada mai girma yake ko ka zaɓi lada mai girma wurin Allah ko kuma ka zaɓi dukiyarka ko ka zaɓi yayanka. Suratu ta gabun aya ta sha biyar, aljawabu amsa inna ma amwalukum wa auladukum fitna, ai bala'un barun da dukiya da ‘ya'ya bala'un jarabawa ce barun gwaji ne. Allah ta'ala ya baka dukiya ne don ya gwada ka. Allah ta'ala ya baka dukiya don ya jaraba ka. Allah ya baka ‘ya'ya don ya gwada ka don ya jaraba ka, ala kasbil muharram wajen tsururuci da neman haram. Ya hamilukum ‘ya'yanku da matanku su suke sa ku ala kasbil haram wajen nemo haram. Duk wa'innan masu ta'addancin don su samu kuɗi wala za ga kawai don su hidimta wa ‘ya'yansu ne da matansu. duk masu sace kudin kasa din nan fa za ga duk anan dai ake wayannan duk da suka shiga daji suke kama mutanen nan duk za ga in karshe dai za ga magana kenan za ga mutum su iyalan su suke sa mutum in mutum yana da raunin imani da karancin tarbiyya ta addini su suke sa mutum ya fada sana'a ba tare da ya tantance halaccinta ba lalle so yake kawo abinci gidansa so yake kawo magani ɗansa ba shi da lafiya so yake biya kuɗin hayar iyalansa so yake biya kuɗin makarantar ‘ya'yansa so yake ɗinka wa ‘ya'yansa kaya so yake yi wa matarsa ta za ta yi hidimar suna so duk za ga waɗannan abubuwan da duk su suke baza wa mutane wajen nema to waɗannan kuma waɗannan kuma su suke sa duk wanda kaga a neman kuma ya kauce hanya ya faɗa neman haram duk dai dan ya tattaro ne kawo waɗannan wa man i haƙƙin lahi ta'ala da hana haƙƙin Allah ta'ala duk wanda kaga yana hana zakka duk irin wannan dalilin ne fala tudi'uhum to irin wayannan dukiyoyin ko irin wayannan ƴaƴan kada ku yi musu da'a fi ma'asiyati lahi cikin saban Allah ka duba ainihin wato a tafsirin al-Qurtubi na 18 shafi na 142 wannafsu majbulatun ala mahabbatil azwaj duk da cewa zuciya fa da kake kallanta an ɗabi'ance ta akan ƙaunar mataye wal auladi da ƴaƴaye wannan kuma sai wanda Allah ya kaɗu ya abu amma an jarabci zuciya an ɗabi'ance ta akan ta so wa'annan jinsuna guda biyu fa nasaha Allah ta'ala ibadahu shi yasa Allah ya yi wa bayinsa nasiha anan an tujiba lahum hadhihi al mahabbatu alinkiyada limadalibil azwaj wal aulad wato Allah ta'ala yawa bayansa nasiha an tujiba lahum hadhihi mahabba kada wannan kaunar da suke wa matansu da ƴaƴansu ta wajabta musu alinkiyad sallamawa da miƙa wuya limadalibil azwaj dan biyan buƙatu da muradan matan wal aulad da ƴaƴan walau kana fiha ma fiha min al-mahzur shar'i koda ku a cikin hanyar neman da fafutukan akwai abin da yake haramtacce a shari'a waragabahum a hannu guda kuma Allah ya kwadaitar da bayinsa fimtithali awamirihi wajen aiwatar da umarninsa wa taqdimi mardatihi da gabatar da neman yaddarsa akan kowa gabatar da neman yardar Allah akan neman yardar matarka da ‘ya'yanka, bima inda hu, saboda abin da ke wurin Allah min al'ajar al'azim na lada mai girma, Allah maɗaukakin sarki ya baka labarin aljanna, ya gaya ma irin abin da ya maka tanadi in ka bi shi, matan ciki gangariya suna nan ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba ba ashirin ba za a baka, suna nan da yawa. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب من سندس خضر تفافن ذاك سابا إرن الدنيا بني ألقافة مالا فيها أزواج مطهرة كل ما تتركككو با مرا با جنن الآداء با شغا تولت تباسي ka dinga kwatantawa mana duk sanda ka kalli wannan ta burge ka to tuno hurul in mana baka ji an ce ma hur daga ji ai kasan ai an gama hurul ain a gani inda farin yake fari kal inda bakin yake baki sidik kuma daradara shine hurul ain a gani taka idan ta kamar na yan Chinese tana ta furgita ka ورغبهم في امتثال اوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الاجر العظيم saboda abinda Allah ya tanadan maka na gagarumin lada almustamili ala almatalib alaliya wanda ya kunshi abubuwan da kake so kake nema madaukaka wal mahabbil ghaliya da abubuwan da kake so masu tsada wa an yuthirul akhirata Allah yana kiran bayansa su fifita lahira ala duniya akan wannan duniyar alfaniya ƙararriya almunƙadiya wadda take almunƙadiya ita ma ƙararriyar kenan an gane ko ka duba tafsirin sa'idi shafi na 868 wa qala ibn kathir rahimahullah ibn kathir rahimahullah yaqulu yana cewa yaqulu Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce innamal amwalu wal auladu fitna dukiya da 'ya'ya fitina ne kawai ai ikhtibarun jarabawa ce wabtila'un da ibtila'i minallahi daga Allah li khalqihi zuwa ga bayansa li ya'lama dan Allah ya fahimci ya gane man yudi'uhu wa zai masa da'a mimman ya asihi kuma wa zai saba masa shi yasa Allah ya kawo wannan jarabawar aka kawo dukiya aka kawo mata aka kawo ‘ya'ya kuma a lokaci guda wallahu indahu ajarun azim Allah ya ce wallahu indahu ajarun azim sannan ga mata ga dukiya ga ‘ya'ya Allah ya yi mana wannan jaraba ya ga za ka bar ajarun azim da ke wajen Allah ka zo ka riƙe matarka da ‘ya'yanka da dukiyarka ko kuma ka yadda in wannan dukiyar za ta sa ka rasa ajarun azim a wajen Allah shirya kake da ka rabu da ita in ‘ya'yan nan da matan nan za su haramta maka samun ajarun azim to kai ajarun azim ɗin shi ne a gaba kuma shi kake kallo ba su ba in za su samu duka alhamdulillah in kuma ba za su samu ba to kana iya barin su don ka samu ajarun azim to in kai haka ka ci jarabawa wa qawluhu wallahu indahu ay at-taghabun ay yawm al-qiyamah Allah a wurin sa ranar tashin alkiyama ajrun azim akwai lada mai girma kama qal kaman yanda yace zuyyina lin-nasi hubbu shahawat to wannan kuma ita ce mas'alar an kawata wa mutane san sha'awa sha'awi سورة آل إمران تشاهد وعن ابن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول يتناجى أبو بريدة أنا شوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يخطبنا وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم يني من هدبا إذ جاء الحسن والحسين سيغا الحسن ده حسين جيكو كنسا سنته عليهما قميصان أحمراني suna sanye da wasu riguna jajaye ya amshiyani suna tafiya wa ya afurani suna ta tuntube suna faduwa fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min al-minbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan mumbari amma ya sakko daga kan mumbari fa hamalahuma yazo ya dauki waɗannan jikoki nasa guda biyu wa wada'ahuma baina yadayhi ya hau kan mumbari ya ajiye su a gabansa thumma qal sannan sai manzo Allah ya ce sadaqallah Allah ya yi gaskiya, innama amwalukum wa auladukum fitna, lallai dukiyoyinku da ‘ya'yanku ba wani abu bane face jarabawa. Sai ce, nazartu ila hadaini sabiyaini yamshiyani wa ya'thuran yace na hangi waɗannan yara guda biyu suna tafiya suna tintibe falam asbir na kasa jurewa hatta qata'tu hadithi har na datse hudubata ta wa rafa'atuhuma nazo na dauko su ba ce akai kaso kar kaso ƴaƴanka ba ba sai akai kar kaso matanka ba amma ana nuna maka cewa lalle a duk lokacin da suka ci karo da muradan Allah to su ake ajewa a kalli muradan da Allah madaukakin sarki yazo da su wannan hadisin Imam Abu Dawud ya ruwace shi hadisi na 1109 Imam Tirmidhi hadisi na 3774 yace kuma hadisi ne hasanun garib Imam An-Nasa'i hadisi na 1413 Ibn Majah hadisi na 3600 wa Sahul Albani ma tafsiru qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun me tafsirin wannan aya ya ku waɗanda suka yi imani kada dukiyoyinku da ‘ya'yanku su shagaltar da ku gabarin ambatan Allah duk wanda ya aikata haka waɗannan su ne masu hasara aljawab amsa ya ƙulu ta'ala Allah ta'ala yana faɗa amiran li'ibadihil muminin yana mai umartar bayinsa muminai bi kasarati zikirihi da yawan tuna Allah da ambatansa wa nahiyar lahum yana kuma hana su an an an tashgalahumul amwal wal aulad yana hana su kar su bari dukiyoyi da ‘ya'ya su shagaltar da su an zalika daga wancan ambatan Allah. Wa mukhbiran lahum kuma yana mai ba su labari bi annahu maniltaha bi mata'il hayati duniya cewa duk wanda ya shagaltu da ɗan jin daɗin rayuwar duniya wa zinatiha da ƙyale-ƙyalenta amma khuliqa lahu ya manta abinda aka halicce shi dan shi ya mance wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun min da'ati rabbih na biyayya ga ubangijinsa wa zikrihi da ambatansa fa innahu min al khasirina lalle yana cikin waɗanda suka yi hasara alladhina yakhsiruna anfusahum wa'anda suka yi hasarar kansu wa ahalihim kuma suka yi hasarar iyalansu yawmal qiyamati ranar alkiyama abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin